إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا كان درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة الإنسان karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha biyu faɗin allah maɗaukakin sarki inna na hafu min rabbina yawman abusan kamtarira fawaqahum allah sharra zalika al-yawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira waɗannan al'abarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin irin ni'imomin da ya ni'imtar da su a kansu Allah sai ce to daga cikin ayyukan da suka yi suka dace da wannan babbar rabautuwa yufu na bin nazari suna cika bakance da suka ɗauka wa ya khafuna yawman kana sharruhu mustatira sannan kullum suna cikin tsoron wani ini wadda wannan ini shine inin alkiyama kana sharruhu mustatira fitintunun da ke cikin inin Allah ya ce mai tarwatsuwa ne mai haduwa ne ta kowane gefe abu ne zai taso a filin alkiyama tun kana ganin shi nesa nesa nesa nesa wasa wasa sai ya iso wajenka tun kana ganin wata fitina ta taso daga can kamar za ka zama ɗan kallo wasu-wasu ne kaga fitinar tacin maka wata magana ce za a tsaye da wani a fara mai shari'a a gaba ga Allah ranar alkiyama kana ganin baka san shi ba bai san ka ba watakil ba garin ku ɗaya ba ko ƙasar ku ɗaya ba zancen na juyawa idan maganar ta taso shi ma sai ya shigo da wani cikin magana idan maganar ta juya sai wannan ya shigo da wannan can an jima sai kaga an shigo da ɗanka can an jima sai kaga kai ma an kira ka Allah ya ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi suna ciyar da abincinsu Allah ya ce a bisa so da kaunar abincin da suke yi miskinan suna ciyar da miskinai wa yatiman da maraya wa asiran da kuma wadda aka ribace shi a wajen yaƙi ma'ana wadda aka kama shi abin yaƙi innama nut'imukum liwajhillah kuma sukan ce muna ciyar da ku ne saboda fiskar Allah muna ciyar da ku ne don Allah don neman yardan Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu nufin ba mu son wani sakayya ko godiya da yabo a gunku sanadiyar waɗannan ciyarwa da taimako da muke muku inna nakhafu min rabbina yawman abusan kam tarira kuma muna tsoro daga ubangijinmu wani ini kun ga ta sake mai fituwa abusan wadda inin takan sa a ɗaure fiska kan ƙariran a murtuke iyakar murtukewa lokacin da za a tada bayi a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda ake kora bayi zuwa farfajiyar alkiyama yau mai yunfaku fi suri fata atuna afwaja lo- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا haka bayi za su tafi gaba ga Allah jama'a jama'a tawaga tawaga wannan tawaga ta makaranta alkur'ani wannan tawaga ta 'yan jihadi fi sabilillahi wannan tawaga ta masu yawaita azumin nafilfili wannan tawaga ta 'yan biyayya mai iyaye wannan tawaga ta waɗanda suka sadaukar da kansu domin hidima wa addinin Allah wannan tawaga ta 'yan ƙiyamun laili wannan tawaga ta masu sadaka haka tawaga tawaga haka da a zo ɓangaren waɗanda suka butulce ma Allah ga tawagan karuwai ga tawagan mazinata ga tawagan yan fashi da makami ga tawagar waɗanda ba sa sallah ga tawagar yan luwaɗi ga tawagar yan ƙungiyoyin tsafi a wannan lokaci da ake tawaga tawagar kana da lokacin da za ka yi dariya a wannan lokacin inna na kafa min rabbina yawman abusan qamtarira fawakakun wallahu sharra zalika al-yawmi Allah sai ya tsare su daga sharrin wannan ini na alkiyama walakahum nadaratan wa surura ya riskar musu da hasken fiska annuri a fiskokin su wa sururan Allah ya samar musu da walwala da farin ciki wa jazakum bima sabaru Allah sai ya musu sakamako saboda hakuri da suka yi mun yi dogon bayani akan hakuri duk al'amuran nan maganar hakuri ne duk al'amuran nan maganar hakuri ne kana lissafin kwanakinka kana lissafin kwanakinka kana lissafin ayyukanka kana daɗa ba ma kanka haƙuri kana lissafin kwanakinka kana lissafin shekarunka kana kallon rayuwar kana ba ma kanka haƙuri duk abin da kake tunanin za ka ji daɗi da shi a rayuwar duniya taƙaitaccen abu ne jin daɗin taƙaitaccen jin daɗi Allah ya ce jannatan wa harira Allah sai ya saka musu ya musu sakayya da gidan aljanna da kuma tufa na harir a gidan aljanna Allah ya sa muna da rabo cikin wannan kaso to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا daga cikin abin da ubangiji ya yi musu sakayya da shi saboda haƙurinsu a kan bin allah bin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allah ya ce muttaki na fiha alal ara'iki suna kirkishin gide a cikin aljanna alal ara'iki akan karagu na mulki a cikin gidan aljanna ya musu sakamako ya ba su aljanna tufafi na harir muttaki'i na fiha alal ara'iq Allah ce ga su a kirkishin gide a cikin gidan aljanna la yarawna fiha shamsan Allah ce ba su ganin rana balle zafin rana ya dame su wala zamharira hakanan sanyi mai tsanani Allah ya ce baya damun su az-zamharir al-bardu shadid irin sanyi da ke daga hankalin mutanen nan Allah ce la yarawna fiha shamsan wala zamharira zafi baya damun su Allah ce sanyi baya damun su to an shiga aljanna kenan kaga inda ake settling kenan ko la yarawna fiha shamsan wala zamharira kowa ya dage yayi biyayya wa Allah yayi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bauta ma Allah yayi addini a bisa manhaji na kwarai turba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam turba ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don mutum ya dace da aljanna don mutum ya dace da rahamar Allah karka yadda waɗansu abubuwa su ruɗe ka a rayuwa gabarin makomarka gabarin rabautuwa bayan haɗuwanka da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya ma annabi Adam walaƙari a hidina ila Adama min qablu
إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
وسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى Allah ya ce walaƙadi a hidina ila Adama Allah ya ce hakika mun yi wasiya ma annabi Adamu min qablu tun tuntuni fanasiya Allah ya ce annabi Adamu sai ya manta da wannan wasiya da muka mishi walam najidi lahu azma Allah ya ce sai ba mu samu azama tare da annabi Adamu an samu matsala walakadi a hidina ila adama min qablu Allah ya ce hakika mun yi wasiya ma annabi adam alaihi salatu wassalam tun tuntuni fa nasiya sai ya manta da wannan wasiyan falam da jillahu azma Allah ya ce sai ba mu samu azama karfin gwiwa tare da annabi adam wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama Allah ya ce mun yi umurni katina lokacin da muka yi umurni wa mala'iku muka ce ku yi sujuda ma annabi adam alaihi salatu wassalam fasajada wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu duka suka fadi suka yi sujuda illa iblisa aba Allah ce iblis ne kawai yake yace ba zan yi ba wa qulna ya adam Allah yace sai muka ce mishi ya adam inna hadha kun ga garin shedan abun inna hadha aduwwul laka wa li zawjika Allah ya ce wa annabi Adam kaga wannan wannan shedan shedan iblis ka gan shi a duwun laka makiyinka ne wali zaujika makiyin matarka ne fala yukhrijanna kuma min aljannati fatashqa kar ka bari ya fidda kai da matarka daga gidan aljanna za ka sha bakar wuya in dai ba a aljanna kake ba za ka sha wuya jama'a mun fahimta inna hadha aduwwun laka wa lizawjika Allah yace kaga shedan makiyinka ne makiyin matarka ne fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa karka sake ya fidda kai daga gidan aljanna zaka sha wuya jama'a mun fahimta inna laka Allah taju'a fiha wala ta'ara Allah ya ce idan kana cikin aljanna Allah munce maka an ɗauke maka Allah ta ju'a fiha ba za ka ji yunwa a gidan aljanna ba wala ta'ara kuma ba za ka yi tsiraici ba ba za ka rasa tufa da za ka sa ba wa annaka la tazma'u fiha wala tabha sannan ba za ka ji kishi ba sannan rana ba zai buge ka ba kun ji yadda aljanna take to ina dama a duniya wayannan abu hudun ake nema duk wanda kaga yana yarfe gumi ko dai abinci ko tufa ko wajen zama haka ne ko inna laka Allah ta ju'a fiya in dai kana raye a aljanna Allah ya ce babu yunwa wala ta'ara ba za ka rasa tufa ba wa annaka la tazma'u fiya babu kishi wala tabha kuma babu fitarana rana jama'a mun fahimta muttaki'ina fiha alal ara'iki la yarawna fiha shamsan wala zamharira to yadda yadda ka zaki ka zakalkale a duniya kana neman abinci kayi kokari kayi kokari kayi bitin ka samu wancan abincin da ba yunwa a bayansa kayi kokari kayi tanadin shayarwa da sha wadda babu kishi a bayansa gida wadda babu rashi a bayansa amma in dai rayuwar duniya ce in dai rayuwar duniya ce in dai rayuwar duniya ce za ta iya Allah ya baka shekaru tamanin a duniya ta zuke shekara sittin bata baka riga mai kyau ba duniya kenan za ka iya shekarun da Allah ya baka a duniya tamanin ko shekara ɗari a tamanin ɗin ko a ɗarin yau ka cinye sittin sittin sun ƙare saura goma ko saura ashirin baka da abinci da za ka cewa a gidanka tana haka ko ba ta haka tana haka shi yasa malam kaga rayuwa maganin rayuwa ka tsaya ka yi addini makarin bakin cikin duniya da lahira ka tsaya kai addini ka tsaya kai addini wanda yau aka wayi gari yau din nan shekarar sa 50 a duniya ko shekaransa sittin a duniya bai da dubu hamsin nashi wacce tsiya duniyan ta kulla mishi babu babu maganin ta addini can ne matsaloli suke warwara can ne matsaloli ake kare kwanansu Allah ya ce muttaki'ina fiha alal ara'iki suna kirkishin gide akan karago a gidan aljanna la yarawna fiha shamsan ba su ganin rana balle zafinta ya toke su wala zamharira kuma sanyi baya bugun su ba an samu daidaituwan al'amura ba to Allah sai ya ce ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا wadaniyatan alaihim zilaluha inuwa na gidan aljanna Allah ya ce yana dab da su a nan kai kake bin inuwa a aljanna inuwa ne yake bin ka masalul jannati allati wu'ida almuttaqun tajri min tahtiha al-anharu
تجري من تحتها الأنهار ukuluha da'imun wa zilluha دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار matsalin jannatin lati wu'idal muttaqun misalin aljannar nan da aka tattale ta aka tanade ta aka yi alkawarinta wa masu tsoron Allah tajri min tahtiha al-anharu koramai na gudana a ƙasan gidan aljanna ne ukuluha da'im abincin aljannan tutur ne wa zilluha inwar aljanna tutur ne babu ran da ke karewa babu ran da abincin ke karewa tilka uqbal ladina taqaw Allah ce wannan shine karshe na wanda suka ji tsoron Allah abinci baya karewa hutu baya karewa rayuwa mai dadi bata karewa tilka uqbal ladina taqaw Allah ce shine karshen masu tsoron Allah wa uqbal kafirin nar Allah ce duk wanda ya kafirce karshen sa wuta karshen sa wuta aljanna ita ce abinda kowane mu'mini ya kamata ya yi ta faɗi tashi domin samunta ba a samunta sai an yi biyayya wa Allah sai an yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma sai an yi haƙuri haƙuri wajen da'a ma Allah haƙuri wajen kamewa daga saba ma Allah haƙuri wajen runguman kaddara da jarrabawa da Allah ya maka don in baka da haƙuri to nan ma sai ka faɗi a jarrabawa jama'a mun fahimta Allah ce wadaniyatan alaihim zilaluha inuwar gidan aljanna yana dab da yan aljanna wa dhullilat qutufuha qutufuha bi ma'ana thimaru an hore ƴaƴan itatuwan gidan aljanna tadlila horewa duk inda wani ɗan ice yake a cikin gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace cikin hadisin al-Imam Tirmidhi akwai wata bishiya da ake ce mata tuba hadisi ne ingantacce tafiya inda matafiyi zai yi tafiya a ƙasan bishiyan akan abin hawa zai shekara ɗari bai fita a ƙarƙashin bishiyar ba kowane reshe yana fidda nau'ukan 'ya'yan itatuwa guda dubu hamsin kowane ɗan ice inda za ka zo inda yake misali a ce inabi sai ka ɓalle inabin za ka ci wannan inabi da ka ɓalle kana ɓalle shi a take wani inabin zai ɓullo a inda ka ɓalle wannan idan ka sa a bakinka ka ji ɗanɗanon wannan inabin inda za ka ɓalle na biyu kana ɓalle na biyun wani zai ɓullo abun in ka sa na biyun a bakinka sai ka ji kama suka yi da na farko amma daɗinsu ba iri ne ba wa zullilat qutufuha tadlila Allah yace kuma an hore ƴaƴan itatuwan aljanna Allah yace horewa wancan da aka bashi littafin sa da hannun dama fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أن
Allah ya ce wanda ya samu littafinsa ta hannun dama Allah ya ce ya shiga rayuwa yardadda fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya yana cikin aljanna madaukakiya Allah sai ya ce qutufuha daniya ƴaƴan itatuwan aljanna Allah ya ce kusa suke da ma'abocinsu idan kana zaune haka akan kujera bishiyar tana daidai yadda in kana bukata za ka yi bukatar ka da shi inda za ka sauka ka zauna a ƙasa ita ma bishiyar sai ta ɗan duka saboda ba a bukatan in kana bukatan ɗan icen kana kwance ne ba a so sai ka tashi a kwancen zai biya bukata in ka zauna zai biya bukata idan ka tashi ka tsaya sai ta tsaya daidai biyan bukata kutufu hadaniya a nan sai Allah ya ce wa dhullilat qutufuha tadlila an hore ‘ya'yan itatuwan gidan aljanna horewa domin abincin da za ka yi amfani da shi a duniya shi abincin ba a ce ya maka biyayya ba amma na aljanna an ce ya maka biyayya shi ne wa dullilat qutubuha tablila za ka iya kaje ka sayi kaji ka sa a gyara amma farfesu da shi ka zo ci ya shaƙe ka to kazar in ta aljanna ne bata isa ta shaƙe ka saboda an hore ta babu ruwan coca-cola da kai za ka iya sha ya fito ta hancinka saboda dama ba a ce coca-cola ya maka biyayya ba za ka iya ka sayi motar ka sabuwa fil kana tafiya tayar ta yi bindiga ta hantsila da kai a lahira ba ta isa tayar ta fashe ba saboda an hore yadda kake so yadda kake so yadda kake so haka Allah ya tsara aljanna aljanna ta maka ba dama a samu wani abu da ba haka kake so ba kuma hakan ya faru amma a duniya babu babu tabbas za ka zo cin abincin miya ya zuba a rigan karanka ya ɓaci saboda dama ba a ce wa miyan kar ya zuba a riganka ba a aljanna bai sai ya zuba a riganka wa zullilat qutubuha tadlila Allah ce an hore ƴaƴan itatuwan gidan aljanna horewa haka ƴan aljanna za su yi ta rayuwa ba shekara ɗari ba ba shekara dubu ba ba shekara dubu goma ba har abada har abada har abada har abada har abada har abada har abada wannan zaburarwa ne zaburarwa ne ga mai imani wanda yake tuna makomarsa wanda yake tuna makomarsa ya tsaya yayi aiki ya tsaya yayi aiki limithli hadha faly'amal al-amilun kowa ya tashi yayi aiki domin ya haɗu da ubangiji ya samu gagarumar karramawa ya samu gagarumar karramawa Allah ya samu dace idan mutum ya je zai shiga aljanna mala'iku ke mai rakiya mala'iku ke mai rakiya za su raka shi gidan aljanna tare da cewa kafin a bar filin hisabi duk ɗan aljanna ya san gidansa na gidan aljanna kamar yadda in mun tashi a karatun nan kasan gidanmu amma rakiya ne na karamci da za ka ga an yi convoy ana raka gwamna kano ko jos dama bai san kano ba ya sani karamci ne kawai karrama shi ake da za ka ga ana ma gwamna rakiya har garinsu to garinsu ne bai sani ba ai karrama shi ne kawai to haka mala'iku da su ma dan aljanna rakiya akwai yau mataral mu'mini na walmu'mina ta yi tsanuruhun bai na aidihim wa bi aimanihim Allah kamar na sutura yau mataral mu'mini na walmu'minati Allah ce ran da za ka ga mu'minai maza da mu'minai mata yas'a nuruhum baina aidihim wa bi'aimanihim haskensu yana kwalala yana gudana gaba gare su da bayansu duk inda mu'mini zai yi tafiya yadda ka san an saka hasken titi haka duk inda ya dosa wajen yake haske yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim hasken su na gudana gaba da baya shi kaɗansa ya isa ya haska gari sai mala'iku su ce musu bushirakum al-yawma bishararku albishirinku a yau ranar alkiyama jannatun tajri min tahtiha al-anharu an yi muku tanadin aljanna aljanna wadda koramai ke gudana a karkashin ta mala'iku suna musu bayanin irin shiri da tanadin da aka musu waɗansu malamai suka ce idan ɗan aljanna aka yi mishi rakiya zuwa fadan farko nashi a gidan aljanna zauren farko da zai shiga na shiga gidansa wannan irin wadda za a dan shiga din nan ne kafin a wuce idan ya ga irin shirin da aka yi wa fadar annabi a hadisin bukari ya ce inda dan aljanna akwai wata yar dore na haka da yake rikewa yana wasa da ita kamar dai dan tsinke ko wani abu haka inda ake makala dore nan in yayi abin da zai zai makala kusan da ake makale dorinar a jiki annabi ya ce in an sai da duniya da abin da ke cikin duniya bai isa ya sayi kusur ba amin amin idan ya shiga fadar ya kalli fadar da kyau sai ya ce musu wannan nawa ne sai mun sha'an makare mana sai to bari in dan zauna a ciki sai ya nemi waje ya zauna a karagu na iko sai ce to ni nan ya ishe ni babu inda zan je don a tunaninsa watakil ba inda ya fi nan ɗin karamci to gashi kuma ɗan aljanna ne tun da ɗan aljanna ne yalla ne ba za a ce a bincike shi a tashi a fita da shi ba kuma shi ya ce ba zai bar wajen ba kayan hidiman kuma yana ciki to sai waɗansu 'yan mata biyu daga cikin 'yan matan aljanna sai su shigo fada idan suka shigo sai a ce mishi to a cikin waɗannan 'yan matan biyu ka zaɓi ɗaya sai ya tsaya ya kalle su da kyau sai ya ce wannan nake so idan wadda ya nuna ɗin wadda bai nuna ba sai ta kalle shi ta yi murmushi sai ta juya kamar za ta tafi sai ya ce a tsaya ban zaɓa ba sai ya dawo ita waccar ɗin sai ya ce yanzu ita yake so ita wannan da aka fasa tan in ta kalle shi sai ci abin zaba ba to yesu zo duka kuma sai su kama shi wannan tanan wannan tanan sai su shiga da shi cikin gidan sai ya je ya ga ikon Allah sai ya je ya ga ikon Allah imani da aiki imani da aiki imani da aiki imani da aiki Allah sai ya maka wannan alfarma amma in zunzurutun ka buga jiki ne annabi ya ce ba wanda ya isa yayi aikin da za a bashi aljanna sai dai a mishi alfarma kawai da rahama amin amin Allah ya ce wadaniyatan alaihim zilaluha inuwa na gidan aljanna Allah ya ce yana dab da ‘yan aljanna wa zullilat qutubuha ta zillila sannan nunannun ‘ya'yan itatuwan gidan aljanna yana dab da su wa zullilat qutubuha ta zillila sannan an hore dukkan waɗannan ‘ya'yan itatuwa na gidan aljanna su gudana su sarrafu yadda ‘yan aljanna suke so sai Allah ya ce yutafu alaihim bi aniyatin min fidda Allah yace kuma ana dawafi a kansu ana kai kawo akan yan aljanna yadda muka zauna nan watakila ya kai sau talatin ko hamsin ana zuwa a kawo wannan a ajiye wannan a kawo wannan a ajiye wannan a ajiye maka wannan bukata wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin ana kewaye kansu da waɗansu containers waɗansu kwanuka min fiddatin na azurfa wa akwab da kofuna na azurfa kanat kawarira amma azurfan kuma na glass ne kawarira min fiddatin waɗannan kawarir waɗannan tangaraye waɗannan gilasai na kofuna da kwanuka min min fiddatin na azurfa kaddaruha taqdira sun kwatanta su gurgudun bukatun in aljanna ba a kawo oba kuma ba a kawo tawaya daidai da daidai wa yutafu alaihim bi aniyatin min fidda Allah yace ana kewaye kan yan aljanna da kayan walwala da ni'ima min fiddatin bi aniyatin da kwanuka min fiddatin na azurfa wa akwabin da kofuna kanat kawarira wadda ya kasance na gilasai ne kawarira min fidda waɗannan ka- wa- wa'annan gilasai na azurfa ƙaddaruha ta ƙadira an ƙaddara su gwargwadon bukatun yin aljanna wannan fa malam ita ce rayuwar aljanna kar ka ɗauka wannan abin da yanzu kake ji muke karantawa sati-sati ne ko ƙarshen wata-wata ne ko ƙarshen shekara-shekara ne tutur ne haka rayuwar take ina jin suratul zukur ne Allah ya ce al'akila'u الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون yutafu alaihim bi sihabin min zahabin بسحاب من فضة
من ذهب.
وأكواب يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس.
تشتهيه الأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون
أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون Allah ya ce al'akila'u abokai na kud aminai waɗanda suka zam ‘yan uwantakan soyayya a tsakaninsu. Yau idin a ranar alkiyama a duwun za su zama abokan gaban juna. Illal muttaƙin Allah ce sai wadda aka haɗa soyayyar da abokantakan akan ɗa'a ma Allah. al'akillahu Allah ya ce abokai masoya na kud da kud yau idin a ranar alkiyama a duwun za su zama makiyin junansu illal muttaqin Allah ce sai masu tsoron Allah duk wani abokantaka karka yadda ya tafi akan saba ma Allah daga lokacin da kaga wani abokinka ko abokin zamanka harkan mata yake ka fita harkarsa ka fita harkarsa daga lokacin da kaga ya ɗauki wata hanya matukar kamai nasiha kai kokarin ka gyara to ka rabu da shi la tusahib illa mu'minan annabi ce kar kai aboki da kowa sai mu'mini mai kokari akan addini da bin Allah ka dage ya zama shine abokinka kar ki yi kawa da lalacecciya daga lokacin da kika ga wayanta akwai bulufin da waɗansu abubuwa a ciki ki fita harkanta ki fita harkanta da ita da ke za ku yi walle walle ranar alkiyama al'akillahu yawma idin ba'dhum li ba'din aduun illa almuttaqin Allah yace masoya wadda suka kaunaci junansu a rayuwar duniya a ranar alkiyama za su zama abokan gaban junansu illal muttaqin Allah ce sai waɗanda suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokin Allah to su kam Allah sai ya ce musu ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaikumul yawma Allah zai ce daga yau wani abu ya bar baku tsoro wala antum tahzanun Allah zai ce daga yau ranku ya daina baci kun daina bakin ciki daga ran da mutum ya isa gaba ga Allah a bisa da'a ma Allah Allah zai ce mishi da damuwa da bakin ciki daga yau ba da ka sake ba har abada amin ya ibadi Allah zai ce ya ku bayina la khawfun alaikumul yawma yau babu tsoro akan ku daga yau tsoro ya kare wala antum tahzanun ba za ku sake haduwa da bakin ciki ba allazina amanu bi ayatina Allah ya ce amma fa waɗanda suka yi imani da ayoyinmu wa kanu muslimin suka zama musulmai sai wanda suka mika wuya udkhulul jannata Allah zai ce ku wuce ku je ku shiga aljanna antum wa azwajukum tuhbarun da ku da matanku Allah zai ce yau zan faranta muku rai yau za ku ji daɗi yau za ku shiga farin ciki udkhulul jannata Allah zai ce ku wuce ku je ku shiga aljanna antum wa azwajukum da ku da matanku tuhbarun za a faranta muku rai yutafu alaihim bisihafin min zahabin Allah ce za a dinga kai kawo a kansu a gidan aljanna ana dawafi na raba musu ababa na ci da sha a gidan aljanna bisihafin da farantai min zahabin na zinare wa akawab da kofunan zinare kaga anan kuma suratul insan min fiddatin na azurfa to da azurfa da zinaren haka za a yi dai wa fiha ma tashtahihi al-anfusu Allah yace cikin aljanna akwai duk abin da rai ke sha'awa duk abin da ranka ke so akwai duk abin da ranka ke so akwai a aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace akwai abin da a tunani ma bai dan adam bai taba tunani ba dadi ne amma tunaninsa bai taba tunanin dadin ba Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukfiya lakum min qurrati a'yunin ba wata rai da ta san abinda Allah ya boye mata ya tanada mata a gidan aljanna min qurrati a'yunin na sanyin ido jaza'an bima kanu ya'malun Allah ce sakamakon abinda suka aikata Allah ya ce bai sani ba bai sani a cikin aljanna annabi ya ce akwai dadin da kunne bai taba jinsa ba ido bai taba ganinsa ba bai taba fadowa a zuciyar dan adam ba yana nan a cikin gidan aljanna wa fiha ma tashtahihi al-anfusu a cikin aljanna akwai duk abin da rai ke sha'awansa wa talazzul a'yun da abin da ido ke jin dadi in ya gani Allah ce duk an tara shi a aljanna wa antu fiya kalidun Allah ce kuma a ciki da ku dawwama ba shekara 33 da ku yi in kun yi ku yi ritaya ba wa an tufiya khalidun Allah ya ce har abada a wannan gidan za ku zauna wa tilkal jannatu allati uristumuha Allah zai ce wannan ita ce aljannar da aka gadar muku da ita an mallaka muku ita jaza'an bima kanu wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun wannan ita ce gidan aljannan da aka gadar muku da ita aka mallaka muku ita saboda aikin ku mai kyau na duniya lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun kuna da ƴaƴan itatuwa na marmari masu yawa a gidan aljanna wanda da shi daga su za ku dinga ci inji Allah haka Allah ya shirya aljanna Allah ya ce yufafu alaihim bi aniyatin min fiddatin ana dawafi a kansu da waɗansu kwanuka min fiddatin na azurfa wa akwa da kofuna na shaye-shaye kanat kawarira wadda dukansu na gilasai ne kawarira min fiddatin waɗannan gilasan Allah ya ce na azurfa ne kaddaruha ta kadira wadda kuma sun kwatanta gwargwadon abin da ake bukata da shi za a yi wa 'yan aljanna hidima wa yusqauna fiha ka'san ana shayar da su a cikin waɗannan kofunan wata irin giya ta gidan aljanna kana mizajuha zanjabila da zanjabil nau'in wani citta ne na gidan aljanna da shi ake surka wannan abin shan kafin a sha ainan Allah ya ce wani marmaro ne wani ruwa ne fiha a cikin aljanna to samma salsabila da ake ce mai salsabila kaji sunan ma da daɗi shirin da aka yi wa yan aljanna to mu'mini wannan yake tunawa wataƙil idan ka yi imani ka tsare aiki na ƙwarai wataƙil riskan wannan alkhairin saura kwanaki ne ko saura watanni ne ko saura shekaru biyu ko uku ko shekara hamsin ne in ka yi haƙuri da su zo ko ba da su zo ba da su zo daga inda mutum ya shiga kabari ya fara ɗanɗana alkhairinsa ke daga lokacin da ka gagara haƙuri ka biye mason zuciyarka waɗannan abubuwa duka ka ɓata su duka ka ɓata su duka ka ɓata su duka ka ɓata su duka ka ɓata su ka yi haƙuri ka daure ka jure akan bin Allah ubangiji ya hana kafirci ka nisanci kafirci ubangiji ya hana shirka ka nisanci shirka ubangiji ya hana bid'a ka nisanci bid'a ya hana dukkan dangin sabon Allah ka nisance su don ka zauna lafiya ka yi shekara 60 70 100 a duniya can kuma har abada ne har abada ne ba shekara dubu ba ne ba shekara miliyan ɗaya ba ne ba biliyan ɗaya ba ne har abada ne ka yi wahala ko da wahalar ce ta shekara ɗari ka je ka rayu ta har abada ayyafi ayyafi akan ka ji daɗin waɗannan takaitattun shekaru ka je ka gamu da ɓacin zuciya na har abada ko na waɗansu shekarun da baka san iyakacinsu ba haƙuri da juriya haƙuri da juriya haƙuri da juriya ya ayyuhal ladina amanu ruku'u wasjudu wa abudu rabbakum ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce irka'u wasjudu ku dage da sallah ku rike sallah da kyau wa abudu rabbakum ku rike bauta ma Allah shi kadai da kyau waf'alul khaira ku dinga aikin alkhairi yadda ya dace la'allakum tuflihun Allah ce zan rabautar da ku za ku rabauta Allah ya ce yutafu wa yutafu alaihim bi aniyatin min fidda ana kewaye kan yan aljanna da waɗansu kwanuka na azurfa wa akwab da waɗansu kofuna kanat kawarira wadda kofunan na gilasai ne kawarira min fiddatin waɗannan gilasai na azurfa ne kaddaruha ta kadira masu gudanar da wannan dawafi akan yan aljanna sun kididdige gurgudun bukata wajis kauna fiha kasan Allah ce ana shayar da su wata irin giya a cikin waɗannan kofuna kana mizaju hazan jabila wadda abinda aka garwaye giyar da ita kafin a sha zanjabil ne ainan wani irin marmaro ne fiha a cikin aljanna ko a cikin waɗannan kofuna tusamma salsabila da ake ce mai salsabila sai Allah ya ce wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aytahum حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا wa yatufu alaihim wildanun mukalladun sannan ganan waɗannan samari masu hidima mai yan aljanna a cikin gidan aljanna wadda ake ce musu wildanun mukalladun su ma a samartakan su har abada ba sa tsufa ba su da bukatan ba su da bukatan ka ba su tsari na yadda za su kula da kai a gidan aljanna suna da tsari a hannunsu wa yatufu alaihim wildanun mukalladun waɗannan samari na gidan aljanna suna dawafi akan yan aljanna idza ra'aitahum Allah ya ce idan kaga waɗannan samari idan kaga waɗannan wildanun mukalladun hasibitahum lu'an mansura sai ka ɗauka lu'u-lu'u aka watsa a gidan aljanna inda za ka hangi wani yaro a can a tsaye sai ka ɗauka lu'u-lu'u ne a tsaye abin sai ka ji sai ka ga ashe mutum wa iza ra'aita samma idan ka hangi can gaba ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ce sai ka ga ni'ima da mulki mai girma jama'a mun fahimta yanzu ba nan ba iso kan mai gidan ba ana magana masu aiki ne a gidan idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura doctor kamar wani ne yake baka labarin wani mai kudi an baka labari an baka labari rannan kawai sai yazo ya same ka yace ga can wancan bakon yana zuwa sai kaga wani ya zo a jirgin sama ya sauka an zo an sara mishi an bude mishi an yi duk abin da za a yi kai ai za ka ɗauka shi ne wancan mai kudin da ake mata din mai baka labarin sai ce to kaga wannan din nan shi ne yake wanki da guga ma wadda nake baka labari yanzu ai ka san wancan yalla boy ne to yanzu Allah yaran da suke hidima wa 'yan aljannan ne yake ba da labarinsu masu hidiman ne ake ba da labarinsu ba mai gidan ba wa ya tufu alaihim wildanun mukalladun waɗannan samari masu hidima wa 'yan aljanna a cikin gidan aljanna suna ɗawafi a cikin gidan aljanna kai kawo a gidan aljanna don biyan bukatan 'yan aljanna idara aitahum Allah ce idan ka hangi waɗannan yaran hasibitahum lu'alu'an mansura sai ka ɗauka lu'ulu'u ne aka watsa to shi ma mai aiki a gida ana mishi kallon kamar lu'ulu'u to ina kuma mai gidan mun fahimci magana wa idza ra'aita samma idan ka hangi can gaba a farfajiyan gidanka a gidan aljanna Allah ya ce ra'aita na'iman wa mulkan kabira zaka ga ni'ima da mulki mai girma a cikin suratul tur innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina ma atahum rabbuhum na'am وأمددناكم بفاكهة يتنازعون فيها كأسا الجنة Allah ya ce, Innal muttaqina fi jannatin wa na'im Allah ya ce lalle ‘yan aljanna suna cikin gidajen aljanna a nan da su yi rayuwa wa na'im Allah ya ce suna cikin ni'imomi kala-kala in ji Allah. Fakihina bima a takun rabbuhum suna walwalarsu da abin da Allah ya ba su a gidan aljanna. Fakihina bima a takun rabbuhum wa waƙakun rabbuhum azabar jahim Allah ya ce kuma Ubangiji ya tsare su daga azabar wuta ga walwala a gidan aljanna ga babu shiga wuta fakihi na bima atakum rabbuhum suna masu walwala da abinda ubangiji ya basu a gidan aljanna wa waqakum rabbuhum azabal azabal jahim sannan ubangijin su ya tsare su daga azabar wuta kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun Allah zai ce ku ci ku sha a cikin dadin rayi bima kuntum ta'malun saboda aikin da kuka yi a duniya muttaki'ina ala sururin masfufa Allah yace suna kirkishin gide akan waɗansu karagu da aka shirya su sahu sahu a gidan aljanna wa zawwajanahum bihurin in Allah ce kuma mun daura musu aure da ƴan matan aljanna akwai wadda karo ɗaya guda 70 ake daura mishi aure da su ga arama sai dan tsire kuma wa zawwajanahum bihurin in Allah yace mun daura musu aure da hurun in wa amdadanahum bi fakihatin wa lahamin min bayishtahum Allah yace kuma mun yalwata musu ƴaƴan itatuwa na kayan marmari wa lahamin min bayishtahum da nama irin wadda suke sha'awa a suratul waqi'a yace wa lahami tayrin min bayishtahum da naman tsuntsaye wadda suke sha'awa ga gado ga karabu ga ni'imomi kala kala ga hurun in ga kayan marmari yatanaza'una fiha ka'asan sannan suna canjin kofunan giya a cikin gidan aljanna idan wannan ya kurba sai ce kai na wanda nake sha yafi na ku dadi duka wancan sai ce a'a ai na yi shiru ne kawai baku san meye anan ba wannan sai ya karbi na wannan wannan sai ya karbi na wannan sai ya kurba yatanaza'una fiha ka'asan suna musanyan kofunan giyansu a cikin gidan aljanna kaga wannan duk alama ne na nishadi lalagawun fihi Allah ce kuma ana shan wannan giyan ba hayaniya da zage-zage irin giyar duniya wala ta'asim Allah ce kuma ba laifi wa yatufu alaihim gilmanun waɗannan yara wildanun mukalladun suna dawafi a tsakanin su wa yatufu alaihim gilmanun lahum waɗannan yaran su na gidan aljanna suna ta kai kawo akan yan aljanna domin bukatun 'yan aljannan ka annahum lu'lu'un maknun Allah ce kai ka ce lu'lu'u ne da aka rufe shi ba a bude ba balle kura ya hau kansa su fa yara amin amin aljanna aljanna aljanna tafiya tafiya tafiya kuma ake yi kullum so kar ka zauna in wa'insu rigingimu na rayuwar duniya ya sha gaban ka gabanin lahirarka karka yadda karka yadda karka yadda wa'insu ababa a rayuwar duniya su sha gaban ka gabanin lahirarka Allah ya ce wa yatufu alaihim wildanun mukalladuna idza ra'aitahum in ka gansu hasibitahum lu'lu'an mansura kai ka dauka lu'lu'u ne da aka watsa a cikin gidan aljanna haka yaran suke yanzu kawai tun da yara kamar lu'ulu'u ne a can ma an ce ka annahum lu'ulu'un makanun ai mai gidan kai ma ka san ya kai ya kawo ya kai ya kawo shikenan mana daga ran da aka ba wa mutum takaddansa a dama Allah ya samu karba da dama duk wahala ta kare duk wahala ta kare wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazati wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai aka wuce da wata gawa ta gabansa fa kala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mustarihun aw mustarahun minhu wannan gawan ya huta ko an huta da shi kalu sahabbai suka ce ya rasulullah mal mustarih walmustarahu minhu wane ne wadda ya huta waye aka huta da shi yace al-abdul mu'min mustarihun min nasabi dunya wa adhaha ila rahmatillah duk wani mu'mini ran da ya cika to ya huta da masifar duniya da cutarwar duniya ila rahmatillah ya koma zuwa ga rahmar Allah to hutu hutu kenan to kullum ya zama duk abin da kake bukata na sauki na sauki ka neme shi ta hanyar kyautata imaninka da kuma ayyukanka wannan zuciya budaddiya za ta iya tattali da tanadi makanta ko ka gyara ko baka gyara ba kwananka zai kare ko ka gyara ko baka gyara ba kwananka zai kare ko ka gyara ko baka gyara ba za a tafi da kai lahira ko ka gyara ko baka gyara ba za a tafi da kai lahira ashe abin da yake wajibi a kanmu shine mu yi kokari mu zama al'umma masu karban canji waɗannan abubuwa da suke shan gabanmu gabarin ayyukan alkhairi mu yi kokari mu nemi taimakon Allah mu fi ƙarfin zuciyarmu domin mu ga mun wuce lafiya mu je mu haɗu da Allah lafiya Allah ya sa mu dace jama'a sai mu kwana ana sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk